بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتم نوانا لتافي نشمك مقيا زامو طورا دقا إن مكتايا آه a nan a shonin bawan Allah abin shamakmaki mun fito yadda yake ta magana game da a girman waka da darajarta da tasirinta a cikin addini har yadda yake cewa laulam ya kumfihi bayanu ayatin da a cikin waka babu bayanin ayoyi na alkur'ani ma fusirat masail ibn al-arzurqi da Abdullahi bin Abbas bai rika fassara mas'aloli na Alƙur'ani wa Nafi'u bin al-Azraq ba ya zo yana masa tambaya menene kaza Alƙur'ani sai ce abinda aya take nufi kaza ne ga shahidinta kuma a cikin waka a waka baka ji wane ya ce kaza ba sai ɗauko mar aya sai ɗauko mar waka sai ji fassarar wannan ayar a cikin waƙoƙi na Larabawa to wannan yana gaya maka yace mako illa illa kal kitabati ita waka ba ta kasance ba kamar rubutu ne yace wa ma fadluhuma ka shamsi kam shamsul ufuqi a falalar rubutu da waka ba su kasance ba kamar rana ce da take bayyana a sama mana kowa ya santa to anan abi shamakmaki yace to watakila zaka da yan zafi yan zafi su ce to annabi yayi waka ka san haka ake ko annabi yayi waka sai ya ce wa inna ma nuzziha anhuma anhuma annabi li yudrika al ijaza bit tahaqquqi wa inna ma yace kawai fa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai waka ba nuzziha anhuma nabi an tsarkake annabi ne sallallahu alaihi wasallam daga yin waka ko rubutu li yudrika al ijaza domin ya riskar ya risku da ijazi shine gajiyar da halitta bitta haƙoƙi a bisa haƙiƙa ne da mawaƙi ne sai a ce dama mawaƙi ya saba kirkira fikira a kuma anan akwai wata mas'ala a wanda shehun mu shehu Zubairu Madigawa radiyallahu ta'ala anhu yake ta ankarar da mu idan aka ce annabiyul ummiyu annabi ne wanda baya karatu baya rubutu to shehu zubair madiga radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce mana abinda ake nufi da annabiyul ummiyu ba wai annabin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ba haka ake nufi ba a'a annabiyul ummiyu annabin da ya fi karfin ya rubutu ya fi karfin ya karatu saboda ni duk wanda kaga yana karatu to yana karanta wani abin da bai sani bane in dai ga mutum yana karantawa to neman ilimi yake yi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya ce masa wa Allah maka malam takun ta'lam duk abin da baka sani ba Allah ce mun karantar da kai mun sanar da kai wannan abu wa Allah maka malam takun ta'lam duk abin da baka sani ba mun sanar da kai to wanda Allah ya sanar da shi shine kake jira a tsaya yana karanta maka wani littafi to annabin da ya fi karfin ya karatu saboda mi shi wa Allah maka ne malam takun ta'lam duk abin da bai sani ba Allah ce za mu sanar da kai sannan kuma annabi ne da ya fi ƙarfin ya rubutu in ka ga ana rubutawa za a manta ne shi kuma Allah ya ce masa sani ƙuri uka falatansa ya rasula za mu karantar da kai za mu sanar da kai abin kuma ba za ka manta ba to ce ya zai tsaya yana maka rubutu saboda haka yace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfin ya rubutu ne kuma ya fi ƙarfin ya yayi waka ne saboda ya samu cikakke na ijazi na gajiyarwa ya ce wa hawa iksirun wa tadbirul liman ramas diyadun waraqi bil waraqi ya ce wa hawa iksirun wa tadbirun liman rama liman ramas diyadul waraqi waraqin bi waraqi wa huwa iksirun ita waka wani irin sinadari ne shi sinadari shine kawai Hausa mu ce masa chemical chemical shine wanda za a zuba wa ruwa sai ya zama wani abin daban to ita waka wahawa eksirin wani irin sinadari ne wa tadbirin kuma wani abu ne wanda ake lura da shi liman ramas diya da warqin ga wanda yake so isdiya da warqin ya farauto kuɗi warakin na farko nan kuɗi bi waraki da takadda ita waka ita ce za ka ɗauki takadda ka farauto kuɗi da ita biranka na naira ɗari ko na naira hamsin da takaddarka ta naira goma sai kai wakar da za ka samu miliyan goma kuma in kana musu akwai su naziru sarkin waka suna nan kaje ka tambaye su ka tambayi naziru sarkin waka ka ce shin za a iya samun biran naira hamsin ko na naira ɗari a sai takardar naira goma ko ashirin a yi wakar da za a samu miliyan goma da ita ka je ka tambayi sarkin waka zai baka wannan amsar ya ce wahawa iksirun ita waka wani irin sinadari ne wata dibirin kuma wani abu ne wanda ake kula da shi liman ramas iyadi waraqin ga wanda yake so ya farauto kuɗi bi waraki da takadda har takadda ta rubutu min gairi taqdirin wa tas'irin wa taqlisin wa tarbidin wa qatl az-zibaqi yace min gairi taqdirin wa tas'irin wa taqlisin wa tartibin wa qatl az-zibaqi yace kuma yadda zaka farauto kuɗi da dukiya da takadda ta hanyar waka yace min gairi taqdirin ba tare da ka zuba wani abu ba daga kadaru ne digawa shine min gairi takdim ba tare da ka diga wasu sinadarai akan wannan takaddar ba wannan takaddar zaka rubuta waka ta ja maka miliyoyin kuɗi ba tare da faka ai ba ma miliyoyin kuɗi ba ma akan yi waka ma a samu aljanna to min gairi takdirin ba tare da ka digawa wannan takaddar wannan ba wani irin sinadari ba takdirin daga kadaru ne digawa wata tsirin ko ba tare da ka ɗora wannan takardar akan wata ka dafa ta ba. Eh, wata klisin. Eh, wata klisin ko ba tare da ka jujjuya wannan takardar ba. Eh, wata rubidin ba tare da ka ɗaure ta da wani abu ba. wa katil zi'ibiki ba tare da kuma ka cakuɗa ta da zi'ibaki ziba ba kasa abubuwa na kimiyya sai an ɗiga wancan an ɗiga wancan shine wa katilin nan yana ma'anar kwabawa ne kamar irin wanda makaranta ne a cikin daliya wa ma qutilat bimazi eh wa katil zi'ibaki ba tare da an kwaba ta da ziba ba kaga wannan duk abubuwa ne na kimiyya wanda ta wannan hanyoyin ake bi wajen sarrafa abu saboda haka yana ta magana game da tasirin wakar yake cewa eh haza huwal majidu yace min gairi taqdirin wannan abun zaka yi shi ne min gairi taqdirin ba tare da ka zuba wani abu a jikin takardar ba ka tsiga wani sinadari wata sa'idin ba tare da ka dora ta akan wuta ba wata klisin ba tare da ka yi mata shanti ba wata ribidin ba tare da ka daure ta da wani abu ba wa katalin zai ba tare da kuma ka kwaba ta da a da zeba ba wannan duka abubuwa ne wanda scientists suke amfani da shi wajen sarrafa wani abu eh wa kullahu riwayatin kal asma'i wal jahala aula bil ladhi lam yasduqi wa kullahu riwayatin kal asma'i wal jahala aula bil ladhi lam yasduqi wa kullahu riwayatan ka kasance mai ruwayar waƙoƙi kal asma'i kamar mutum da ake kiransa asma'i wajen ruwaya da waƙoƙi asma'i sunan mutum ne wanda ya suna wajen ruwaya wal jahalu yace kaga jahilci aula shine abin da ya fi cancanta billazi lam yasduqi ga wanda bai gaskata ba eh jahili wanda bai san komai ba yafi wanda yake ganin yayi ilimi amma yazo na karyata abubuwa eh hadha huwa al majd al asil fattabi sabiluhu ala al jamil jami'i tartaqi هذا هو المجد الأصيل فاتبع سبيله على الجميع ترتقي هذا هو المجد اتواقع هذا هو المجد وانا ابن وان ارن جرماني الأصيل وان دي كان أصلي فاتبع سبيله تو كبهنير جرما درجة على الجميع ga dukkan wannan abin da aka faɗa tartaki kai ma sai ka hau hawa hawa ka samu daraja ka ba hanyar waɗanda suka samu girma da daraja kai ma sai ka ba hanya sai ka zama mai daraja shine haza huwa al-majd al-asil wannan girma ne da daraja al-asil na asali fattabi sabilahu ka ba hanyar alal jami'i gaba daya tartaki sai ka hawa eh walaka fi man kana misal al-umawi waswatan bi da kullu taqi yace walaka fi man kana misal al-umawi uswatan bi da kullu taqi har yanzu yana baka shawara a rayuwa yace walaka yace ina baka shawara walaka fi man kana ya ishe ka abin da ya kasance mana ka bi hanyar na magabata misalul umawi kar mutumin da ake kiransa umawi eh shine abdul malik bin marwan eh walaka fi man kana na rikashe ka fi man kana cikin abin da ya kasance misalul umawi kamar umawi uswatun su zamto a matsayin jagororinka bi haƙita da ikita da biha kai koyi da nasihohinsu ko kuma ikita da kullu taƙi kai koyi da dukkanin mai jin tsoron Allah a shi wannan shi ma umawi shi ne abdulmalik bin alwarwa a ya ba da shawara ne ya yi wasiya wa ‘ya'yansa cewa su haɗe kansu kada su yadda su yi gaba da juna to shi ma nan yana maka ishara cewa kada ma kada ka kasance mai gaba da juna da ‘yan uwa. Eh shi ne wala ka fi man kana misalul umawi, na rika shi ka abin da ya kasance kamar irin su umawi, uswatan iktada biha, iktada kullu taqi. A matsayin jagorori kai koyi da dukkanin wanda ya ci tsoron Allah. Wa in aratta an takuna sha'iran fahalan fakun misla abi shamaq maqi ya ce wa in aratta an ta kuna sha'iran idan kana so ka zama mawaƙi fahala babban mawaƙi fakuntu ka kasance misali abi shamakbaki kamar abi shamakmaki shi kenan ko in kana so ka zama babban mawaƙi to ka daje ka zama kamar sa dama ai akwai abubuwa da alfahari ko to shine makil fil asri lahu min masalin siwa abi fi magaribin wa masharaqi yace makiltu yace ba na tsammanin fil asri a wannan zamani lahu min masalin yana da wani wanda za a kwatanta shi da shi shine shugaban mawakan duniya makilti fil asr lahu min masalin ba na tsammanin a wannan zamanin yana da wani tanka siwa abi in ba mahaifina ba kaji babansa kawai cire wa hula yawa na to ai shi baban nasa shine malamin sa shi ya koyar da shi siwa abi sai babana fi magribin a gabashin duniya da wa masharki da yammacin duniya fi magribin a yammacin duniya da masharki da gabashin duniya amma ku kula fa da kyau duk inda kaji an ce mashariki wal maghrib to ana nufin duniya ne fa gaba daya yanzu misali in ka zauna nan in ka ce gabas ai har kudu da arewa ta shiga in ka juya nan ka ce yamma ai har kudu da arewa ta shiga to in dai kaji an ce mashariki wal maghrib to ana nufin duniya ne gaba daya yace to baya tsammanin a duniyar nan za a samu wani mutum kamar babansa ka gane eh makil fil asr lahu min masalin ba na tsammanin a wannan zamani yana da tamka eh shi wani abin shamakmakin yana da tamka shi ba abi yace in ba babana ba fi magribin wa mashriqi a magrib da mashriq li zaka kannahu bihi sayyidina sultanu izzuddin tajil mafraqi tajil mafraqi a li zaka kannahu sayyidina sultanu izzuddin tajil mafraqi li zaka to saboda haka ne kannahu bihi sayyidina sayyidina wannan shugaban namu kannahu yayi masa alkunya yace masa abi shamakmaki izuddini wanda shine girma na addini tajil mafriki wanda yake kambi ne wanda ake sawa akai tajil mafriki kambi ne wanda yake wanda ake sawa akai kambi ne na musamman eh to saboda haka ne ya masa alkunya muhammadin sibdar rasul kairaman sada bi husnin kalqihi wal khuluqi muhammadun sibdar rasul kairuman sada bi husni kalqihi wal khuluqi anan abu shamakmaki zai ci gaba da yaban shi wannan sarki da ya waka saboda ya zama dan fada sarki yace muhammadin sibdin rasuli shi wannan sarkin da nake gaya maka lizaka kunna kannahu bihi sayyiduna as-sultanu izzuddin tajil masraki yace muhammadun sibdin rasuli shine muhammadu sibdin rasuli dama ana ce musu alawiyawa ma'ana jikokin sayyidina ali kenan shine Muhammadin Siddiq Rasuli shine Muhammadu jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam kairu man sada shine fiyayyen wanda ya shugabanci bi husni kalkihi da kyakkyawar halittarsa wal kuluki da kyawawan ɗabi'unsa a ani amirul mu'minin ibn amirul mu'minin ibn amirul muttaqi yace a ani abin da nake nufi amirul mu'minin shine sarkin mu'minai shi wannan sarki kenan ibn amirul mu'minin kuma dan amirul mu'minin ibn amir dan sarki almuttaki mai tsoron Allah mana shi wannan sarkin ɗan sarki ne jikan sarki jikan sarki sarauta sun gaje ta ne iyaye da kakanni eh iyaye da kakanni shine a ani abinda nake yin shi amirul mu'mina shine amirul mu'mina ibnu amirul mu'min dan amirul mu'mina ibnu amirul mu'min al muttaqi kuma har yanzu su ne sarakuna na Morocco eh kaira mulukil garbi min usratihi wa gairihim ala al umum al mutlaqi yace kaira mulukil garbi min usratihi wa gairihim ala al umum al mutlaqi yace kaira mulukil garbi shi wannan sarki amirul mu'minina da yake waka yace kairu mulukil garbi su ne fiyayyin mulukil garbi ga dukkanin sarakunan da aka yi a magarib duk wani sarki da aka yi a magarib bai kai wannan masarauta ta fas ta maroko ba shine kairu mulukil garbi min usratihi kairu mulukil garbi mafiya alkairin sarakunan magarib min usratihi daga zuriyar su ce ƴaƴansu da kakanninsu kuma har yanzu su ne shine min usrati daga zuriyar sare wa gairin yace har ma da wasu alal umumi a bisa gamewa gaba ɗaya mutlaki kai tsaye wanda ga ji shi wani babban wane a fas to daga ƴaƴansu ne heji kokinsu shine wa gairihim da wasu ma alal umumi bisa gamewa al mutlaki kai tsaye eh da wadawahatal wadawahatal majad allati agsanuha bihal aramilu zaw ta'alluqi yace wadawahatal majad allati agsanuha bi hal aramilu zau ta'alluki yace wadawhatul masjidi a babbar bishiya ta girma shine dauha ita ce wanda makaranta a cikin dariya ko ma dawhatun fainanatun aw rawdatun bi kamilatin aw fi fa'in anjudi yace dawhatul masjidi babbar bishiya irin ta girma allati agsanuha wadda a jikin a ƙarƙashin reshinanta ne agsanu shine jam'i ne na gusnu allati agsanuha wanda a karkashin reshinanta ne bi hal aramilu za ka ga mutane marasa gata zawut ta'alliki ma'abuta ratayuwa da ita mana su waɗannan mutanen kamar wata bishiya ce ta girma da daraja wanda suke taimakon mutane masu rauni shine wadaw hatul majdi su ne bishiya babbar bishiya irin ta girma allati agsanuha biha wanda a karkashin reshinanta ne bi hal bi hal aramilu a ƙarƙashin ta akwai mutane marasa gata zu ta'alluki wanda suka rataye da ita ana ba fada bace wanda ke masu kuɗi take janyowa a talakawa ke janyowa a taimake su lahu muhayyam da a fi aujid duja sana hu mislil kamar almuttasiqi yace lahu muhayyan da a fi aujid duja sana hu mislil kamar almuttasiqi yace lahu muhayyan shi wannan babban sarki da yake waka lahu muhayyan yana da wata idiyar fuska da'a wacce take mai haske fi aujid duja a cikin duhun dare eh sanahu hasken wannan fuskar tasa mislul kamari ta kasance kamar wata ne muttasiki wanda yake mai koro haskensa muttasikin nan daga saƙa ne saƙa ya koro muttasiki mai yawan koro haske saboda ni ana kaddara kamar in wata ya fito kamar yana koro haskensa ne zuwa ga duniya saboda haka shi wannan sarki lahu muhayyan yana da wata iriyar fuska ba'a wadda ta haska fi dau fi auji duja a cikin dufin dare sanahu wanda hasken wannan fuskar tasa ta kasance mislal kamarul muttasiki kamar wata wanda yake mai koro haskensa zuwa ga duniya warahatun tagarumin siyuliha siyulu wadakin warukamin mudbiki a yace warahatun tagarumin siyuliha siyulu wadakin warukamin mudbiki yace warahatun shi wannan sarki yana da wani irin hannu tagarumin siyuliha wanda a siyulun kwaranye irin na ruwa, zuru kamin wanda yake ma'abocin tarin ruwa, muɗubiki mai game duniya. Tagaru yana kishi min siyuluha daga zabar ruwan kyautar hannunsa. Shi wannan sarki yana da hannun da girgije ma yana kishin hannunsa saboda wajen bayarwa. E shi ne warahatun yana da wani irin tafin hannu wanda siyulu wadakin, siyulu kwaranyan wadakin ruwan sama rukamin ma'abocin zuba mudubiki mai game duniya tagarumin siyudaha yana kishi daga zubar da ruwa na kyautar hannun wannan sarkin eh wallahu ta'ala a'lamu